الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadithi na goma sha tara. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadithi na ashirin daidai. Walar musannifu rahimahullahu ta'ala alhadithul ishirun. Malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce hadithi na ashirin daidai a cikin wannan littafi mai albarka an abi mas'udin. Wannan hadithi an amso shi daga baban mas'ud. shine uquba ta bini amrinil ansari uquba dan amr al-ansari mutumin madina al-badari wanda yake mazaunin badar mun gane da kyau wato ana cewa mutum al-badari cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu nisbatun ila badar amma ya zamanto yana ɗaya daga cikin mazaje waɗanda suka bada wato gudunmuwarsu mai kwari a filin badar a wajen yaƙi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar in ma ya zamanto shi bai halarci yaƙin badar ba amma unguwarsa gidan shi yana nan unguwar badar saboda unguwa ta koma daga baya a madina mun gane da kyau to albadari shi wannan baya daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar gidansa ne a nan badar sai ake ce mai albadari wato wanda yake zaune a unguwa ta badar a madina allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu mas'udin al'ansari ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna mimma adrakan nas ma'aiki ya ce haƙiƙa yana daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatul ula na zancen annabta ta farko yana daga cikin abin da mutane suka riska na zancen annabawa na farko tun daga annabi adam annabi nuhu ka gangaro har ya zuwa annabi isa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce abin da mutane suka riska na zancen annabta na farko shine idza lam tastahi idan baka jin kunya fasna ma shi'ita ka aikata duk abin da kake so wato wannan jumla din jumla ce wanda take dauke da ma'ana guda biyu idan lam tastahi idan har baka jin kunya idan har Allah tabaraka wa ta'ala ya cire maka kunya a idanka baka ganin kan kowa da gashi kowa ka rena shi kowa kalkashinka yake kowa mutumin banza ne a gurinka to tafi ka aikata abin da ka dama ka sani Allah ta'ala zai saka ta maka akan tsiyar da ka shuka mun gane da kyau wato wannan tahdidi ne kamar yadda Allah ta'ala ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku tafi ku aikata abin da kuke so mai kyau ko maras kyau ku sani Allah ta'ala mai gani ne game da abin da kuke aikatawa ba abin da Allah ta'ala baya ganin sa mun gane to idan har ya zamanto Allah ta'ala ya cire wa mutum wato tada ta kunya a tattare da shi ba shi da kunya to je ya aikata duk abin da yake so daga ƙarshe ba za ta mai daɗi ba shi ne yana daga cikin zance na annabta ta farko saboda alhaya'u kamar yadda ma'aiki ya faɗa shi ubatun minal imani alhaya'u la ya ce illa bi khairin kunya ba ta zauwa da komai face sai da alkhairi amma kunya a gurin da ya dace a yi kunya ɗin akwai gurin da ba a yin kunya eh mujahid ibn jabar ya ce la ya ta'allamu ilma mustahayin wala mustakbir mai kunya da mai girman kai ba sa koyan ilimi duk mutumin da yake jin kunya in ya zo shi makaranta ga wani abu wanda bai fahimce shi ba amma yana jin kunya ya tambaya ce kaza din nan ban fahimce shi ba a ƙara mun bayani saboda abin da yake jin kunya shine kala abokin shi ya ce to wannan masala ce ba ka fahimta ba yana jin kunyar haka buda da ya ce to bayan da za a yi karatu shi dai zai dan korewa bakin shi kuda in aka gan shi za a ce mishi gata mala eh amma ba saboda ya cancanta ba saboda an gare kullum kawai na zuwa makaranta haka mustahayin mutumin da yake kunya a gan shi a gaban ɗan shi yana karatu ya ce to wane yaushe ya karatu da ma'aihon shi ne hudun muka yi karatu ba lokacin da muka yi ekol ai ba ɗan gidan wance ba ne to ai mamar shi ajin da muke tsakaninmu da ita shekara biyu muka bata ma kuma za a ce mu je gurin shi mu yi karatu yaushe ya karatu ai a ganni ma ana ya da kunya mustahayin kenan mujahid ya ce ba zai yi karatu ba ai duk wanda bai yi karatu a gaban sa shi ba ko to wata ran sai ya tafi gurin dan shi yayi karatu in bai ba a gurin dan shi wata ran sai ya tafi wajen jikan shi yayi karatu haka ka'idar take haka nan mai girman kai baya karatu shine akwai bangaren da kunya take da muhimmanci akwai kuma bangaren da bai dace a kunya ba gurin da ba a kunya shine irin wajen abin da ya shafi ilimi duk abin da ya daure maka kai ko a makaranta karka ji kumiyar in aka wuta a ce kai wani dolo ne ki matsala kaza ba ka gane ta to wanda kasancewa suna gane ta raka bibiyar su hada gida ba abun kumya ba ne wannan kafi shi kwanaki amma ya fi ka gane a karatu in kuka tashi ɗauke shi a motanka zan ka kai shi gida in ka kai ka ce to da Allah mu muraja kafin mu huce shi kenan kamar dabara kuka dabara kuka yi muraja ka fahimci abin da kyau abin da kake jin kumiyar ka tambaye shi a makaranta shi ka tambaye shi ya maka dalla dalla ya maka fashin baki to shikenan fa lalam zai ka je gida ka kwana cikin nishadi to amma in ya zamanto a nan za ka yi kunya ba za ka samu ba cikin abokanka wanda kasancewa yana fahimtar darasin da kyau ka bi shi har ya gida ka je ka ka ka rizina ka koya a wajen shi to za ka tashi da jahilci ka mutu da jahilci didim dim ɗaya baka fahimci komai ba shi yasa ba a kumya irin wannan bangaren to amma kunya shu'batu min al-iman kamar yadda ma'aiki ya faɗa wannan shine ma'ana ta biyu sai kuma ma'ana ma'ana ta farko ma'ana ta biyu shine ma'aiki yace inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi idan har baka jin kunya kana ganin cewa wannan abin da zaka aikata abu ne wanda aya ta alkur'ani ta tabbatar da shi hadisi na ma'aiki ya tabbatar da shi amma ya zamanto bako ne a wajen mutane saboda rashin karatunsu ba ka jin kunyar cewa wannan abin Allah ta'ala ya san da shi mazan Allah ya san da shi to ka aikata shi don ya zamanto mutane sun jahilci abu ba shi yake nuni akan kai ma ka nuna cewa abin babu shi ba walan ma ra'aytul jahala fin nasi fashiyan tajahaltu hatta qila inni jahilu haka wani yace yace yayin da naga jahilci yayi katutu a cikin mutane kowa kawai in na kwankwasa shi sai in ga ashe kawai hula ce a kai ba ilimi ya ce nima haina nuna kawai nima jahili ne ta jahalutu sai na koma jahilin gangam shi ne ta jahalutu hatta kila in ni jahilu da karshe aka ce nima dai jahilin ne amma ni na san ba jahili ba ne irin yadda hausa suke cewa in ka zo ka cikin gari kaga kowa da wutsiya to kai ma ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta me ake ce mata ko ta kara ce kai to haka nan in ka shigo mutane ka gansu kowa jahili ne to kai tsaye kalka ce kai malami ne dan kana ce kai malami ne to za ka koma kai ne jahilin su ne malama saboda za ka zaba dan mataɗi amma ka yi a hankali da kaɗan kaɗan ka janyo su in kuka ɗan zaman to jama'a sai ga cewa wannan ya fahimci kaza wancan ya fahimci kaza wancan ya fahimci kaza ban gane da kyau to shine idalam tastahi wasna ma shi ita na wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito shi alhadithul hadi wal 20 hadisi na 21 an abi amrin wannan hadisi an amso shi daga baban amru wakila abi amrata waɗansu daga cikin malamai suka ce baban amratu ne ba a baban amru ba shine sufyan bin abdullahi as-saqafi Sufiyan ɗan Abdullahi a saƙafi ba saƙafi, Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi. wato wannan yana daga cikin kabilar thaqif kenan qala sufyan ibnu abdullah al-thaqafi yace qultu ya rasulullahi yace ya jakadan Allah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ce ya jakadan Allah ka faɗa mun magana wanda take mai gamewa a cikin musulunci kulli qawlan jami'an fil islam wato ka faɗa mun magana ɗaya wanda ta kunshi komai da komai a cikin musulunci wanda la as'alu anhu ahadan ghayraka bazan sake tambayar wani ba in banda kai kadai game da abin da ya shafi musulunci ka gaya mun magana daya wanda ni kuma zan yi kokari in yi riko da ita idan na yi riko da ita wanda zan ci nasara a wannan rayuwata ta duniya sannan kuma a gobe kiyama zai zamanto na shiga aljanna ba tare da na sha wahala ba saboda ma'aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi da jawami'ul kalim wato kalmomi waɗanda suke ɗauke da ma'ana mai yawa kalma ɗaya ce zai yi amfani da ita amma kaga in ka tashi yin fassararta yanda wancan zai mata fassara daban yanda wannan zai mata fassara daban yanda wannan zai mata fassara daban kuma kilahu ma sahih kila kila kilaha sahihun dukkanin su masu kyau ne kulluha sahiha dukkanin suna da kyau mun gane da kyau Ƙwala, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi ƙul amantu billahi. Ya ce, Malan Sufiyan, abinda nake so da kai ka ce amantu billahi, na yi imani da Allah, ka yi imani da Allah sun mastaɗin sannan kuma ka daidaita akan karantarwa ta musulunci. Ka tsaya akan yanda addini na musulunci ya ɗora ka akai, kar ya zamanto kana dama kana hagu mun gane da kyau idan ya zama to mutum ya zama kai shi daya to kafi jin daɗin mu'amala da shi yi yi rashin yi rashin yi to amma in ya zama to mutum mu zabzabi na ne sai ka kasa ganewa kai shi ka ce ni wani musabba tare yake da mu cikin tafiyar nan ko a baya tare da mu saboda Allah ya ba shi kwaɗan harshe in ya zauna a gaban ku rau rau rau rau rau amma kuma in ka tashi hallu hai ga fada shi gurin fasto ne ka ce kai wani shanin shi wallahi ne tsoron ke mai shi yasa wani lokacin yana nan bana iya hirar da ta dace ma ka ce to shi al'amarin shi ba shi da alkibla ɗaya saboda lam yastaqim to amma ya zama to mutum ya tsaya daidai sun mastaqim sannan kuma ka daidaita ba dama ba hagu haka huzaifa ibnu liman ya ce ce ya ma'asharal qurra'i ku jama'ar mahaddata alƙur'ani ku waɗanda suke ɗauke da wannan alƙur'ani istaqimu yace ku daidaita ku tsaya a hanya sambet kada ya zamanto kuna dama da hagu yace faqad sabaqtum sabaqan ba'idan kun yi wa ƴan uwanku fintinkau fintinkau mai nisa ma ba wai na kusa ba yace amma wa in akhadtum yaminan wa shimalan an kuka yi dama kuka yi hagun ya zama to kun ki tsayawa a daidai to laqad dalaltum dalalan ba'ida kun bace bata wanda yake bat kun bace bata wanda yake nesa da gaskiya duk wanda yake so ya zama to ya ci nasara cikin tafiyarsa shine ya zama to istiqama mun gane da kyau innal ladina qalu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون gane da kyau shi yasa istiqama tana da muhimmanci sosai ga bawan Allah musulmi idan aka ce istiqama shine duk abin da shari'a ta musulunci ta shar'anta maka shi ka kallace shi da mahanga mai kyau ka aikata shi ka aikata gurgurdan karfinka komai da aka ce ka aikata ka yi gurgurdan karfinka hani ka guje shi na'am wani hadisi imam muslim ya rawaito shi alhadithu thani wal 20 sai mu karanta shi mu kwana akan shi ko yawwa hadisi na 22 a cikin wannan a cikin wannan littafi an abi abdullahi an amso shi daga baban abdullahi shine jabir ibn abdullahi al-ansari jabir dan abdullahi al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu ma yardal Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa jabir dan abdullahi yace anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa wani mutum cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tambayi jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗala ya ce a ra'aita idha sallaitul maktubat ya ce ya jakadan Allah ka bani labari idan na sallaci salloli waɗanda suke ababen fardontawa a kaina sallolin nan na lokuta biyar idan na sallace su wasu mutu ramadana na azumci watan ramadan a kowace shekara idan ramadana ya shigo na azumce shi wa ahlaltul halala na halitta wa kaina dukkan dangin abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta mu na ce ko na sha ko na sakawa a jiki wa haramtul harama na haramta wa kaina dukkan dangin abubuwan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta munsu na ce ko na sha ko na sakawa a jiki ko na aikatawa. Walam azid ala zalika shay'an wannan bawan Allah ya ce wa ma'aiki walam azid shay'an bin ƙara komai ba ala zalika akan waɗannan abubuwan da na zana maka. adkhulul jannata shin zan shiga aljanna idan nayi haka zan rabauta in zamanto na shiga cikin layin yan aljanna wanda kace la yadkhuluha illa nafsun muslimatun qala na'am madala ce ayin kai haka kaga mu komai kai sallah ta farilla ta lokaci biyar tare da jama'a kai azumi na ramadana ka halitta wa kanka abubuwan da Allah ta'ala ya halitta maka su baka haramta maka baka haramta wa kanka ba komai sannan kuma ka haramta wa kanka abubuwan da Allah ta'ala ya haramta maka su baka halitta wa kanka komai ba cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta maka ai addinin ya cika mun gane wajen ahalaltul halal da haramtul haram wato zakka haji sauran mu'amala ta gabaki ɗaya suna iya shiga ciki saboda zakka za ta shiga cikin ahalalatul halal haramtul haram irin ƙarya riba ga sunan da yawa za su iya shiga ciki sai ya zamanto sauran rukunai na musulunci wanda ba a zano su ba za ka iya saka su cikin ahalalatul halala mun gane da kyau yawwara wani hadisi musulun ya rawaito shi wa ma'ana haramtul harama wato ma'anar wannan sahabi da ya ce wa ma'aiki wa haramtul harama ma'ana ijita na butuhu na nesance shi na haramta wa kaina dukkan dangin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta mu wato na nesance shi binje na aikata shi ba wa ma'ana ahlaltul halala ma'anar ahlaltul halala na halitta wa kaina dangin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta min shine fa'altuhu mu'taqidan hillahu wato na aikata wannan halali din ina mai kudircewa halaccinsa ya zo mun ne daga Allah kai tsaye na aikata shi ba ni ne na halitta wa kaina ba saboda ana lastu muhillan wala muharriman ne ba mai halittawa bane ba mai haramtawa bane saboda Allah shine mai halittawa shine mai haramtawa قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون wato almuhillu da almuharrim shine Allah subhanahu wataala almuhallil da almuharrim kenan mai halittawa da mai haramtawa shine Allah subhanahu wataala to ina ga zabu kwana adan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan hadisi na 23 abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik